أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد إن masu daraja assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya a yau muna rana ta laraba ina ga sha uku ko sha hudu ga wata na hudu hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1444 insha Allah ta'ala za mu yi darasi na hudu na goma sha takwas a cikin littafin al'arba'unan nawawiyya mun tsaya ƙarshen hadisi na ashirin da shidda yau za mu tashi hadisi na ashirin da bakwai kai tsaye maliki cewa anin nawas ibn sam'an radiyallahu anhu hadisi daga annawas ibn sam'an Allah ƙadar da a gare shi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi mazalla ke cewa albirru husnul khuluqi abinda ake cewa albirru duk da cewa kalma ta albirru malamai suke cewa tana da ma'ana guda biyu wanda ma'ananta na farko zai iya kasancewa bi'tibari mu'amala na'am kenan kalma ta albirru tana ɗaukan ma'ana guda biyu ma'ana ta farko shine bi'tibari mu'amalatal khalq bil ihsani lahum ta hanyar kyautatawa zuwa ga halittu wannan shi ma ana kiran shi da suna albirru misali yanzu abin da ya shahi kyautatawa zuwa ga uwaye misali abin da ya shahi kyautatawa zuwa ga sauran al'umma da kake rayuwa tare da su wannan duka ana iya kiran shi da suna kalma ta albirru abin da ya shahi larabci manzalla sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam hadisin bahaz ibn hakim an abihi an jaddihi yake cewa annahu qala ya rasulullahi man abarru ya ba aikin Allah wa zamma biyayya wa zamma da'a to kaga wannan kalimatu albirru ta zo anan qala manzalla ke cewa mahaifiyarka mahaifiyarka mahaifiyarka summa al-aqrab fal aqrab sannan makusancinka makusancinka to kaga anan kalma ta albirru tana dokan ma'anan kenan kyautatawa zuwa ga halittu wannan albirru ne sannan ma'ana ta biyu shine an yurada bihi fi'lu jami'i ta'ati zahira wal batina ana nihin kalma ta albirru ana nihin ma'anan aikata ayyuka na da'a ga Allah subhanahu wata'ala waɗanda suke a bayyane da waɗanda suke a ɓoye kamar da Allah yake cewa lakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir abinda ake cewa bin Allah da'a ga Allah shine mutumin da ya imani da Allah da ranar ƙarshe wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin wanda ya imani da ranar ƙarshe da mala'iku da littafan da Allah ya sabkar sannan kuma da manzannin da Allah ya aiko wa atal mala ala hubbi har zuwa ƙarshen aya kenan anan shine manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa yake cewa annawas a cikin hadisin nawas manzala yake cewa kenan albirru husnul khuluq ka zamanto mai halaye da ɗabi'u masu kyawu wannan shi ake kira da suna albirru sannan manzala ya ce wal ismu abinda ake cewa zunubi kuma ma haka fi nafsika abinda ya maka kaikayi a cikin zuciyarka wa karihta an yattali alaihin nas kuma abinda kake tsoron kar da mutane su ga kana aikatawa kana babbuwewa ana tasattur ana shiga lunguna ana yi wa to wannan abin zunubi kenan kai da kanka bakka da gamsuwa akan cewa mutane su gan kana aikata wannan aikin to wannan shine abinda wannan gaba take nihi مالك رواه مسلم وعن وابسة بن ابن معبد ابن معبد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وابسة ابن معبد يكي تشوى نازو وجن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنا زوى إنا وسو بياننا قال من الله يتي كيدي ينزو جئت تسأل عن البر والإثم كازو كنا تنبيا أكن أبن دي شاهي البر بن الله مي أكي تشوى هكذا والإثم مي أبن دي أكي أيكن زنبي kala sai manzon Allah ke ce wannan mutumin istafti qalbaka ka tambayi zuciyarka albirru matma'annat ilaihi nafsu ayyukan alheri sune abinda zuciyarka ta samu nutsuwa a kansu duk abin da zuciyarka ta samu nutsuwa akan shi to ka tabbatar da cewa wannan aiki aiki ne wanda yake na alheri saboda can a wani hadisi manzo Allah na cewa as-sidqu matma'annat bihi an-nafs aw kama qala sallallahu alaihi wasallam abinda ake cewa gaskiya shine abinda zuciya take samun nutsuwa akan shi to duk abinda ke gaskiya ne zaka samu fitirar dan adam ita ma tana saman kanshi shine manzo Allah yake ce mashi albirru matma'annat ilayhi an-nafs sai ce wal ma'aninatu fil qalb wa ma'anna ilayhi al-qalb sannan kuma zuciya ta samu nutsuwa zuwa gare shi amma wal ithmu ma har ya rika kai kawo a cikin kirjinka wa in aftaka nasu wa aftauka ko da mutane sun ba ka fatawa sun maka bayani sun maka kaza ka tabbatar da cewa wannan abin yana na'am ina manzo Allah yake cewa ko da ka nemi wani ya maka fatawa akan abin to wannan abin yana nan a matsayin shi na abin da yake laifi saboda ko wanda za a ga matsala misali sai ya tafi wajen wanda ya tambaye shi zai wancan ya tambaye shi su ne ke samu inda zai dan samu dama dama to ka sani cewa irin wannan abin baya halatta ko da wani zai halatta maka shi kai da kanka in kana ka san a cikin zuciyar ka baka nutsuwa misali abin da ya shahi a kakira shi da sunan cin bashi na banki da hujjar gina gida kuna makamancin wani sai da mutum ya ce ya tambaya ya ce ya tambaya to ko da ka tambayi wani ya nuna maka cewa ai halal ne babu komai to kai a cikin zuciyarka kai da kanka baka da kasuwa malai ce wannan hadisi qala shaykh rahimahullah hadithun hasan rawainahu fi musnadai al-imamain ahmad wa darimi bi isnadin hasan wannan hadisi ne wanda yake mai kyawu kuma daga cikin dangin hadisai da ake aiki da su a addini hadisi wanda yake hasan hadisi wanda yake hasan ba wannan hadisi za mu ɗauke shi ta ɓangarori kamar haka bayan ma'ana guda biyu da muka ji na abin da ya shahi kalma ta albiru sai kuma magana ta gaba al'ismu ma haka magana da mazalla yake cewa abin da ake cewa zunubi shi ne abin da ka ji ya maka kaikayi a cikin zuciyarka a nan abdullahi ɗan mas'ud ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ta yi mummunai shi ko mummuni an san baya aiki sai da abin da allah da manzon shi suka wani duk abin da suka ji mai kyau ne fa huwa inda allahi hasan wannan abin mai kyau ne a wajen allah وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح نعم dukkan abinda masu imani so gan shi a matsayin mai kyawu wannan abin shi ne mai kyawu abinda kuma so gan shi mai muni wannan abin mai muni ne wannan magana ce ta abdullahi ta masu a nan abin da yake wajibi akan dukkan mutum mai imani cewa wasu lokuta za ka samu wasu mutane misali abinda aka ce ya maka kaikai a cikin zuciyarka wani sai hukumar abin da shi ne yake da matsala a kan abin sai zaman tuya faman tura wannan abu a abin da ya shari addini misali yin cin abinci a lokacin da mutum yake cikin bulaguro yana aji azumi aji azumi a halin bulaguro za ka samu wani yana samun damuwa allah sallallahu alaihi wasallam yake ne a kai ne kake da matsala ko kuma abin da shi kasar sallah a cikin bulaguro ko kuma wasu matsalolin suke da alaƙa da wannan malicin maliki cewa mimma la yansharifu bihi sudura kathirin min al-juhal za ka samu taiwa daga cikin jahilai yayi sallah kasar a lokacin bulaguro yana da kamar wani yayi ba daidai ba kuma ya samu takura a cikin zuciyar shi ba irin wannan ake yi kaga wannan matsala ce wanda shi ne yake da ita amma wannan ruksa ce wanda addini ya riga ya ba da kuma abin wanda yake tabbatacce a cikin littafin Allah subhanahu wataala na mutum idan lokacin da yake bulaguro yana zama cewa kasar sallah malai ce mafi jumla ce a takaice ne bayani akan wannan hadisi fama warada nasu bihi duk abinda hujja ta zo da shi dalili ya zo da shi qur'ani da hadisi falaysa lil mu'mini illa ta'atu llahi wa rasul babu abinda ke kan mai imani sai dai ya da'a ga Allah da manzon shi kamar da Allah yake cewa wa kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amri baya cancanta baya halatta da dukkan wani mai imani da wani hukumaci da zaman to Allah da mazo sun zartar da wani hukunci da zaman to kai kana da tsari kuma ka ce zuciyarka bai maka ba ka ce a ai gashi ma hadisi mazalla ya ce a da su su mazalla sallallahu alaihi ya ce al-ismu ma haka fi nafsika wannan ba hujja bane ana wannan ba hujja bane ana wala yace wa yanbaghi an yatalaqqa zalika bi sharh sadri abinda ke wajibi a gare ka shine duk abinda Allah da manzo suka zo da shi wajibinka ne ka buɗe zuciyarka ka ɗauke shi ka amshi wannan abin tare da gamsuwa da nutsuwa na cikin zuciyarka fa inna ma shara'ahu Allah wa rasuluhu yajibu al-iman wa ridha bihi saboda duk abin da Allah da manzon shi suka shar'anta to wajibi mutum mai imani ne ya yarda da wannan abu ko wajibi ne ga mai imani ya aikata wannan abu wa taslimu lahu kuma dole ya mika wuya zuwa ga wannan abu Allah ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum lalle imaninsu ba zai tabbatu bai walkahu har sai sun meka wuya game da abin da suka kai suka kawo suka yi rigima tsakaninsu da zama to sun meka abin zuwa gare ka ya rasu Allah wannan shine abin da wannan hadisi ya kusa hadisin annawas ibn sam'an yana albirru husnul khuluq abin da yake cewa da'a ga Allah subhanahu wataala shine mutum ya zama to mai kyakkyawan dabi'a da halaye masu kyau su da yawa za mu ji hadisai da dama suna magana akan haka a baya mun wuce irin waɗannan da za ka ji addini yana kira a kan tun da imani musulmi ya zama tun ɗabi'unka da halayenka masu kyau ne suna iya kiran mutum zuwa ga musulunci suna iya kiran mutum zuwa ga bin addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan shi ne abin da ake buƙata ya zama tuwa ka rika aikata wasu ayyukan da za su zama to talfiyar kake ba kamar kana kore mutane game da abin da ya shafi addinin allah wanda ba daidai ba ne ba zama to masu ɗabi'u da halaye masu kyawu wanda wannan shi ne abin da wannan hadisi ke karantar da mu sannan kuma mu ji tsoron Allah dukkan wani aiki na zulmi mu fasa sai hadisi na gaba bane ce al-hadisu samin wal 20 hadisi na 28 عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال حديث لك عرباض بن سارية ألا قال الزاء قريش كتشوها وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب zarafat min al'uyun sannan kuma idanun suke ta zubar da hawaye faƙulla sai maka ce ya rasulallah ya ma'aikin allah ka annaha mau'izatun wadda'in na'am sai muka ce ya rasulallah ya ma'aikin allah ka annaha mau'izatun wadda'in ya ma'aikin allah wannan wa'azi da ake mai zafi haka kamar wa'azin mutumin da yake ban kwana ya ma'aikin allah to daga lokacin sai suka ce fa'ausina Allah a mana wasici da me aka bar mu ina ya kamata mu dora kafan mu ya ya kamata mu yi ta hanyar da ya shahi addini qala madalla kita usikum bi taqwallahi ina muku wasici da jin tsoron Allah kaga wannan kuma ita ce bakan damiyar addu'a bakan damiyar usul wasiya kamar Allah ce wala qad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah Allah ce mun wasici ga waɗanda suka gabace ku wa iyaku da kuma ku al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan halitta ku da kuma tsoron Allah ka zo zalla kai sai ta ku shi ku da Allah ina muku wasici da ku tsoron Allah wasam'i wa ta'a ku ji ku yi da'a idan shugaba ya magana ku saurare shi abin da ya umarni ku yi da'a matuƙar ba saba ma Allah subhanahu wa ta'ala bane ba wa in ta'ammar alaikum abdu ko da an jagorantar muku da wani mutumin da kuke ga ba ku so wa innahu man ya'ish minkum ba'di sani duk wanda ya rayu bayana fa sayara ikhtilafan kaseera zai ga sabani mai yawa la ilaha illallah sadaqa rasul sallallahu alaihi wasallam sadaqa rasul sallallahu alaihi wasallam Allah yayi gaskiya yanzu ka duba a yau sabanin da ake ciki wane ce kaza wane ce kaza wane ce bid'a wane ce sunna wane ce ya halatta wane ce bai halatta ba wane ce haram wane ce halal gashi nan wannan a cikin farfajiyar addini kawai to yanzu a nan ne za a sha hankalin cewa tun da ana rigima ina kamata mu kuma duk manzo Allah ya gudu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa duk wanda ya rayu bayan sai ga sabani mai yawa fa'alaikun bi sunnati na hore ku ina jan kunnen ku akan ku yi riko da tafarki ku yi riko da sunnata ku yi riko da karantarwa ku yi riko da hanya ta wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin da sunnar khalifofi na masu shirye su ba shiryayyu abinda abubakar da umar da usman da aliyu suka kai akai radiyallahu anhu to zaman to wannan